الله الرحمن الرحيم وحوله حول أصله wato hauluhu shekara ta shi ɗan tintilakan nan wanda ke kimanta sil'o'i ne domin shi musu zakka tare da kuɗi ne na sana'a da bashi ne wanda yake tunanin zai samu nan gaba kaɗan to duka shekarar da zai kula da ita wajen zakka haulu aslihi shekara asalin da ya samu dukiyar asali ma'ana jallin nashi jallin nashi ya shekara ko bai shekara ba in ya shekara to shi aka kula da shi ba ba ainihin sadda ya samu riba ba ba sadda ya fara sana'a ba dukiyar ta asalin ita aka bi shi ya daɗe ya shekara yana da misali to sai da baya sannan ya fara sana'a to da haka tun wancan shekarar zai bi a ba wagga da ya fara ainihin sana'a ba shine wa hauluhu haulu aslihi ko da ko tintilakar tashi ta yi jinkiri yana da nisabi ko kuma ya saba yin zakka tun muharram bai fara sana'a ba sai rajab ya fara sana'a to duk dai muharram din nan ne kewayo shi zahid zakka ba rajab din ba wala tuqawwamul awani ba a kimanta al'awani makaikai ka sai mutum na sana'a yana da wuraren da zai sa kaya ne irin masu shago kila in masu abin gana sun yi kanta wannan kantar kaga da kuɗi ya za a sa aita to ba a cewa har da kuɗin kanta in masu sai da irin gumi na suna da wasu bakwa in masu mai na suna da jirin ruwa da galam galam to ba a da waɗannan al'awani makaikai shine wala tuqawwamul awani ba a kimanta makaikai waɗanda ake sa kayan sana'a a cikin su wal alatu ko kuma irin aloli irin masu noma kaga yana da shanun noma yana da kalmi yana da kalma irin irin kwasa to da makamantansu ko bahimatul amali ta gani da dabba aiki irin wannan naggen da ake noma da ita ko ko in masu yi da raƙun mana irin waɗannan raƙun mai duk ba a ba a kimanta su saboda ni ji ba ƙa'i aiki saboda su kullum su suna nan na haka kamar ƙanya su yana kamar na ƙanya na na na na ajiya na na amfani na وإن اجتمع احتكار وإدارة idan ya zama cikin sana'an nan an haɗa akwai tsini akwai kintilaka duk mutum guda na kai ya aje wasu kaya kila ya sai wata kowa ko wata rikinarsa tafarnuwa ya aje wa idaratun sannan kuma suna da kayan da yake ta zagaya kasuwa ana ta da wata sawaya kuma sun ka zama daidai wato yawan su guda shi ne ta sawaya sun ka daidaita a wasu fikiral aksau ko kuma ya zama kayan da an mahi yawa su an ka yi tsinin ‘yan kaɗan na na yake zagaya ka ne da suna fesuwa saboda ko kiki da don lalura to fa kullum a ko waɗanne daga cikin kayan nan sai a bashi nasu kuɗi su dai kayan intikari ka san sayar da an ka sai suwa sannan za a zakar su kuma waɗanda na tintilaka da shekara ta ce wani ƙima za a yi musu in kuɗi an nan ƙasa in kaya an nan ƙasa a ƙimanta kawai a yadda zakka da haka kowane ala hukumi daga hukunci wa'illa in ya zan kuma kinkila ka tafi yawa ba kaga can ɗauka fikir al'aksau yanzu kuma nan mudiru ɗin idarar da ya kai ita tafi yawa in nan ɗan kaɗan nana to falzami ne ne idarar za a buge gaba ɗai an ɗauke su ne idara da haka intikarin ba a cikin da kima za awa kayan gaba ɗai sai a hika musu baka wal qiradul hadiru yuzakki rabbuhu kull an wal qiradu qirala wanda a wajen ayi al hadiru wanda a halarci wato qirara a ba su ciki ayi sana'a a rabaniya shine qirala to irin wannan kiralar wanda Allah halarci a cikin garin da ake sana'a to yi zaki ya rabbuhu mai kiralar nan mai gidan kenan shi zai hisso zakka ba shi wanda an kawo kuɗin ya yi sana'a ba a'a mai gidan wanda ya ba da kuɗi to zai hiddan mai zakka kuma zakkan nan kamar ta idara ta muliyona duk zai samu cikin kuɗi ne na kinkila ka na sai da kayan kulla amin kowace shekara sai ya yi san mai zakka min gairi wato daga wani sa ba cikin dukiyar ta kirala ya kai kawo wani abu cikin kiralan nan ba a'a shi alimi yana yana da aiki ne da kuɗi amma yana kule ai da yana da wani dukiya da yabba wancan alimi wanda ta kirala shi ne gida don haka dan ke min gairi ba cikin dukiyar kirala dukiyar da ya ba su a yi sana'a raba jiya ba cikin zaɓe bu kuɗin a hidda zakka ba saboda an kai haka nan za a rage mu wancan amilin wanda an ba za a rage mu
da ribar da zai samu duk za a rage mai kuma kaga cutar suwa ta an kai mai da haka ba cikin za a yi shi ne da zakka ta kama mai gida cikin dukiya ta zai ba shi ne da zakka
cewa yanzu in miliyan guda na yanzu can zai yi sato har da wancan miliyan in adara al'amilu amma sharaɗi in ya zan wannan da an kaba kuɗin ai sana'a a raba riba ya zan yana tinkila ta shi ma yana gewaya kashi sawa'un rabbul mali an tinkila kana ko kuma mai ajiya na mutumin da rutsai kusurcin wasa fara wato mai dukiyar nan zai yi hankuli in gaba in bai gani yanzu dukiyar kasance ya ce in ta cikin gari ko to yanzu in yanzu ba cikin gari take ba dama can ya ce al'iradul habir kaga alhabir shine a cikin gari to yanzu in ya zan in gaba in ya hofu to mai dukiya ce hankali mace kashe sama da zaka in ya zan ya hofu hukuwar da bai san ya ake ba shi ya labari kuɗin akwai shi ko ba mu bai da wannan labari sannan can shi ma amilin bai san musu zakka sai in mai gidan nashi ya ba shi fa yi zakka ka an sanatil hududu da haka sai ya taho ya kawo mai su sai su yi san mai zakka wato an sanatil hududu daga shekarar da ya halarku wato in yi zan zuciyar ya dawo da ita saboda biyar da halarku to sai shi sa shi sama wannan dukiya zakka a kura an shekaru da yawa وإذا كان سنة الحدود ما فيها sai a mata zakka ma fiha wato duk abin da an ka samu a cikin ta ma'ana in dukiyar ta rage abin da an ka samu sai a hisa in ta ƙaru abin da an ka samu sai a hisa in tana mai da take duk dai abin da an ka samu shi da a hisuwa Hussein maza da kabla in kuma dukiyar ta kasance ta ƙaru shi ma ƙablaha kuma za da abin da ya ƙaru ƙablaha gabanin da ta kaɗa ya faɗi babu zakka a ciki saboda ni bai iso gare shi ba bai amfani da shi ba don haka hukunci ne kamar sai hukuncin wanda babu wanda bai iso gare shi bai iso gare shi ya amfani wa inna kasafa li kulli yawa wa inna kasa in kuma
abin da aka yi zu shekara halartowa ya zama yana ƙasa dukiyar ba a samu riba ba ragewa ma ta yi to fa da kullum ma shi ha ma shi ha abin da a cikin ta abin da ya samu to fa da kullum ya tabbatar da kowanne daga shekarun da suka ke kila a shekara ta farko tana ɗari shekara ta biyu ɗari da hamsin shekara ta uku da biyu to kaga an an samu ƙari to kowace shekara za a yi an mata zakka abin da take in kuma ƙasa an kai shi ma haka in yi ɗauki shekara ta farko ɗari biyu shekara ta biyu ɗari da hamsin shekara ta uku ɗari to shi ma dai sai da kullum na wannan hukunci na duk abin da a cikin wannan shekara shi da a وإن زاد ونقص وإن زاد إن دوكي الساق أو وتوجد كرب كالجماعة wani lokaci ta ƙaru wani ƙasa wani lokaci ta rage kamar kila an samu nan ɗari biyu waccan kahinta ɗari uku ta yanzu ta ta dawo ɗari biyu to ƙada bin nada zai yi hukunci da tawayar da an ta samu alama ƙalla hinta da yankan ta gaba ne da haka yanzu da kaɗari da da shekara kada ake ɗari sannan kuma wata shekara sai su yi da kaɗari ɗari da rajin na ita alama ƙalla wa'in istikira al'amilu idan ya zan kuɗin da an ka ba su a yi sana'a a raba riga wanga da an ka ba sai sai kaya na ajiya suka maka barna ko ko ko ko wato ko wani abu ke ya aji to a za yi saka sai da safe sai ba shi da zakka ba shi da ko shekara nawa an kai suna nan aje radda duk an ka sai suwa zakar shekara guda zakar shekara guda za a suwa shi ne sai ya yi zakar daini kenan kaga shi ba shi manyan hukunci ne yi zaki hil'anin wahidin ba da ƙarfi susin wa ujjilat zakatu mashiyatihi mutlaqan yace amma in dabbobi na su kan wa ujjilat za a gaugautar da zakatu mashiyatihi zakkar dabbobin kirala shi da an ka bashi dukiya ai sana a raba riba sai sai samu dabbobi ɗaya za su dabbobi shekara da aka yi su zakka to za a gaugautar da zakkar su in sun kai nisabi da shekara ta kiwoyo mutlaqan su mutlaqan suna nan ko ba su nan amilin na ihtikari yayi da su ko tintilaka ya kai ya sai dabbobi daga akwai wanda zai kama tintilaka ya sai waɗancan ka su ne ya sai da wasu kuma can ya sai wasu ya sai can haka ya kai to duk dai in dai shekara ta kewayo suna nan da zabi sai an yi sadaka ko kuma ihtikari ya kai shi kiwo ishi bai sai suwa ana ta kewa ana ana ta kiwantawa kawai tara ɗaya akai ana suna ta karuwa kaga ihtikari kenan to duk dai mutlaqan zai hidda zakarsu wa husibat ala rabbihi za a lisa ho zakkan nan bisa ga mai dukiya na ra'asul mali ba cikin riba za a shishe ta ba dan shi amili aiki dai shi kai ba dukiya zai ta ba dan haka ba a dora ta da riba kamar hasara ta ba a dora ta da riba ka zakati fi'ri raqiqihi kamar zakakkonon bayi ne waɗanda ake kirala da su bayi na waɗanda su an sawo su cikin dukiyar kirala su ma dukiya ce to in zakakkono ta taho lokacin ta yayi to mai gidan mai asalin dukiyar shi zai hidda zakakkonon ba ainihin shi amili mai kula da dukiyar ba cikin dukiya ce da hisuwa ba cikin dukiyar gar ake aiki da ita ba تسن ويزكي العامل ربحه wato al'amilu mai aiki wanda an ka ba dukiyar tayin irala wa yi zakki shina zakkar ribhahu riba tai in ta shigo hannu nai yadda dukiya ta ta shigo hannu nai to sai shi ta zakkarta wa in kalla ko da ko ta karanta daga nisabi li'anin tare da duk an kawo mai ita zai hidda zakka ta shekara guda amma hada sharuɗa ni a sharaɗi na harko yace in a ƙama diyadihi in ƙiralan nan ya zauna a hannu ne haulan tsawon shekara guda shi a sharaɗi kaga nisabi ya shekara hannu ne ke fa aksara kuma hiyawa bar da ya fara sana'a banda inda bai shekara ba in bai shekara ba bai zakka na biyu wakana da amilin da wanda aka wa kiralin duka sun han kasance hurrai ɗaya biyu ba bayi na don bayi ba su zakka musulmai ni kuma su zan musulmi biyu ba arna ba arna ba su zakka biladainin sannan ya zama ba a biyar su bashi shi ma sharaɗi na tun da kaga bashi yana kada zakka sannan eh biladai ne ko sannan ya ce wahissatu rabbihi bi ribhihi nisabun sannan ya zama hissatu rabbihi waton alhali hissat rabon mai gida ne bi ribhihi tare da riba ta nisabun sun cika nisabi ko fiye da nisabi kai ya zan aƙallu minan nisabi na au aƙalla ko ya zama hissatu rabbihi hissan mai gida ne tare da riba tai ta yi karanci daga nisabi amma hawa inda hu ma yi kammiluhu shina da abin da zai iya kammala mai nisabin nan inda hu ya tabbata gudu ya zama yana da wannan in babu shi da wannan ba zai ba zai zakka ba da haka sai an samu waɗanda sharuɗa awo sharɗi shidda su san daɗa shi zai hidda zakka in babu su babu maganar zakka a lalle wala ya suke ɗin zakka ta harkar mamashi ya samu ma'ajin da hilafin ainihi lalle ya yi